العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kutubar mu ta yau kamar turmi na biyu ne akan kutuban da na'ibi ya gabatar a wancan mako don na san lokaci ya riga ya dan gaza masa ya sa bai gama bayyana abubuwan da suke dangance da maganar zakka saboda mahimmancinta da al'amarin da yake ciki na wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa bayi matukar sun mallaki abin da ya kai nisabi to zakka rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci abu ne wanda ba za a yi wasa da shi ba dole ya zamanto ana bayyana wa bayi hakkokin Allah a kansu to lallai na'ibi ya yi ƙoƙari a wancan mako allah ya saka masa da alkhairi ya yi bincike mai ƙarfi game da yadda za a fitar da zakan da yadda malamai suka yi bayani na hakoki a kanta yau kuma za mu yi bayani a kan fa'ida da kan samu al'umman musulmai da ƙasa baki ɗaya matuƙar suna cire hakokin allah na zo na samu malaminmu ma yana ta firi hutuba a kan abin da ya shafi zaka wanda shine shugaba na na wannan reshe namu na dawaki malam ibrahim arab allah ya saka masa da alkhairi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فالزكاة اسم لما يخرج لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات لذلك قال تعالى في لذلك قال العلماء فإنها مأخوذة من الزكاة وهي النماء والطهارة والبركة كما قال تعالى في محكم تنزيله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وهي فريضة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الحديث وقد أجمع الأمة على فردية الزكاة وهو معلوم من الدين بالضرورة فالزكاة من محاسن الإسلام الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون وقطع دابر كل شر يحدد, يحدد الفضيلة wal aman wa gairi zalik li salahi dunya wal akhirah ولذلك للزكاة فوائد كثيرة منها تطهير النفس الغني من البخل والشح والتعلق بالدنيا ثانيا تطهير النفس الفقير من الحسد نحو الغني ثالثا تنمي المال وتكون سببا في صيانته وحفظه كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال كما رواه إمام مسلم رابعا تقرب مسافة بين الأغنياء والفقراء خامسا ينال الإنسان بها ينال الإنسان بها الثواب العظيم فاللقمة تسير عند الله كجبل أحد سادسا أنها سبب لنزيل الخيرات ومنعها سبب في منعها ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني وصححه الألباني لشواهده وما منع قوم الزكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يبتر آه لم يمطروا سابعا أن الله يذل لصاحبها من حر يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله وذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه صحيح أخرجه البخاري ومسلم تاسعا أنها تخفر الخطايا والذنوب كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد عاشرا تدفع البلاء والآفات إهدى عشر أنها دليل على صدق إيمان المزكي وأن المال محبوب للنفس والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر إثنى عشر ينال الإنسان بها جنة الخلد أي بمعنى أنها من صفات الأبرار أصحاب الجنة كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الزاريات إن المتقين في جنات وعيون إلى قوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم عباد الرحمن فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد bismillahir rahmanir rahim hutuba tana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai lalle dukkan godiya su tabbata ga Allah subhanahu wata'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi duk kuma wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi na shaida lallai babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya na shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmai ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku a jikin rai guda shine annabi Adam kuma ya halitta matan da za su yi zama da wannan rai suka watsa ‘ya'ya masu yawa maza da mata a bayan ƙasa, ku ji tsoron Allah da kuke magiya kuna haɗa junanku wajen roƙo kuke haɗa junanku da Allah, to ku ji tsoron Allah, ku kuma sadar da zumunta, lalle Allah ya kasance a gare ku mai tsaro ne, ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah ku faɗi magana madaidaiciya. Allah sai ya gyara tsakaninku ya gafarta muku zunubanku duk wanda ya da'a ma Allah da manzansa hakika sun rabauta rabo mai girma bayan haka lalle mafi gaskiyan zance mafi gaskiyar magana shine littafin Allah mafi alkhairin shari'a shari'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura cikin addini kagaggun al'amura kowane ƙagaggen abu a cikin addini bid'a ce kuma dukkan wata bid'a sunan taɓata kuma dukkan wata ɓata tana cikin wuta Allah ya tsare ni ne da ku daga shiga wuta sa'an nan bayan haka ya ‘yan uwa wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na zaka ai kun gama can masallacinmu ta gwallaga ta tura malamai ko'ina a jawo hankalin ‘yan uwa game da zakan nan to wannan ko shine satinmu na biyu kenan muke ta fadakarwa akan zakka saboda a kiyaye haƙƙin Allah shine ke kawo zaman lafiya a cikin ƙasa kada mu raina yin irin wannan hakkoki domin da shi Allah kan jarabi al'umma matukar ba a tsayar ba saboda haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin saukakken littafinsa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa dukkan bayi ka karɓa daga dukiyansu ka karbi sadakan zaka wato wannan dukiya ko na kuɗi ne ko na amfanin gona ko na dabbobi ka karbi zaka daga cikin dukiyansu wannan zaka sai ta tsarkake su ka kuma yi musu addu'a lokacin da duka karbi zakan kafin waɗanda suka kawo maka zakan nan su tafi wa salli alaihim ka yi musu addu'o'i ka musu addu'a Allah ya sa albarka cikin dukiyansu lallai addu'anka da ta zamanto nutsuwa ne gare su lalle Allah mai ji ne kuma masani Allah ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana duk lokacin da wata tawaga ta kawo masa zakka sai ya musu addu'a mu ma in muka ji al'umma suna fitar da zakka za mu yi musu addu'an alkhairi Allah ta'ala ya daɗa ƙarfafa dukiyarsu saboda haka ku sani zakka tana tattare da ɗabi'o'i masu kyau ga kaɗan daga cikin abin da zai haskaka mana ko don shi da ka yi zakka don ka zauna lafiya zaka takan tsarkake ran mawadaci ta zamanto wannan rai ba ta da rowa kuma wannan rai ba ta ta'allaka da duniya ba domin za ku ga mai kudin da yake fitar da zaka da wanda ba ya fitar da zaka za ka ga son duniyansu ya bambanta duk wanda ke fitar da hakkin Allah za ka ga duniya ma bai ɗauke ta a bakin komi ba kuma yana miƙa hannu ko ina fi sabilillah saboda haka takan tsarkake ran mawadaci in kana so ka samu tsarkin rai ka rika fitar da zakka kana ba da haƙƙin Allah da ke kanka na biyu daga cikin amfanin zakka zakka takan tsarkake ran matalauci fakiri daga hasada ba zai yi hasada wa mai dukiya ba duk lokacin da ka ji masu zuwa da su yi barna akan dukiyar mawadaci an bar mawadacin ya kwaci kansa shi kadai to ba ya fitar da haƙƙin Allah amma mutukar yana fitar da haƙƙin Allah wallahi talakawa nan za su iya sai da ransu don su taya shi abinda zai zo ya barnatar da dukiyar don su ma sun san suna da haƙƙi a cikin dukiya ai mukan ji irin waɗanda sukan yi ko kyaututtuka da alkhairai ba mutanen da ke anguwan ba su bari a kai musu farmaki akan dukiyar don sun san dukiyar kamar nasu ne saboda haka yana daga cikin amfanin zakka kuma zakka takan kusata daidaito tsakanin mawadaci da fakiri wannan shine nukuta na gaba matuƙar mutum na ba da zakka to za ka ga a su mawadata suna ga kamar da su duk ɗaya suke za su yi mu'amala da shi ba za su tsorace shi ba suna ganin su abokin hidimansu ne saboda yana ba da zakka sannan na biyar idan mutum na ba da zakka takan sabbaba masa samun lada mai girma cikin littafin aikinsa domin ya zo ma cikin hadisin annabi loma ɗaya idan mutum ya ba da ita fi sabilillahi Allah kan girmar da wannan sadaka ta zama kamar dutsen Uhud duk wanda suka tafi aiki maka suka ziyarci Madina sun ga yadda girman dutsen Uhud yake dutse ne wanda ya kewaye kusan kewaye garin Madina saboda girmansa to saboda haka za a yi ta hayayyafar maka da wannan sadaka naka ta cika maka mizanin aikin ka ranar tashin kiyama na shida sababi ne na saukan alkhairi dukkan al'umman da suke ba da zakka to zai sababa alkhairi ga wannan al'umma da cikin ƙasa baki ɗaya hana ta kuma yakan sababa fitina da bala'o'i ai annabi ya faɗa cikin wani hadisi da ibnu abbas ya kawo in hadisin ya inganta hadisin da imamu tabarani ya rawaito hadisin na cewa annabi ya kirgo wasu abubuwa guda biyar ya faɗi kishiyoyinsu ya ce ma na ƙasa ƙaumin la'ahada illa sullita alaihim aduwuhum wa ma haka mu bi gairi ma anzalallahu illa fashafihimul faqar wa ma zaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul maut wa la tuqiful miqyala illa muni'un nabata wa ukhidhu bisinin wa la mana'u zakata illa hubisa anhumul qatara manzan Allah yace mutane ba za su rika warware alkawari ba da ke tsakaninsu gashi yanzu ba a dauki alkawari a bakin komi ba sai kaga wannan ya warware alkawari wannan ya warware alkawari sahabbai kuwa tabi'ai sukan ba da labari sukan ce iyayenmu sahabbai sukan mana bulala in suka ga mutum na ɗaukan ma yawan ɗaukan alkawari ma sai sun masa bulala don su ladabtar da yaron suka ce lokacin muna yara muna ƙananu idan aka ga yaro ya cika ɗaukan alkawari ɗaya yaron ya ce da ka zo ko ya ce ina maka alkawari don zo in babansa ya ji sahabi sai ya masa bulala don saboda kunga inda ya zo ya saba zai samu tabbaci na mai saba alkawari cikin addini to amma kunga yanzu alkawurayen da aka dauka yanzu har ma da african time yanzu ko daura aure ne za a yi ko wani abu za a yi wannan al'amari bala'inta ya kai inda ya kai annabi ya ce duk waɗanda ku suke warware alkawari sai an ɗora musu abokan gaba a kansu a sai yanzu abokan gaban da suka sallaɗu akan musulman duniya ta ko'ina suke cakalanmu walwala alkawarinmu mu kanmu za ka ga alkawari daga kan shugabanni zuwa kan maluma zuwa kan talakawa mutum tsakanin sama da matansa ma sai ya warware mata alkawari kai da 'ya'yanka ma ko da su tafi firamare sun tambaye ka kace da ka saya musu littafai na drawing da menene ko da ka ba su kuɗin break kafin a fita ka saba musu alkawari tun tashin 'ya'yan ma kana saba musu alkawari yaran su ma za su tashi cikin saba alkawari an ɗauki alkawari ba a bakin komi ba saboda haka sai kafiran duniya ba su ganin mu a bakin komi mu ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan kuma mutane in suka rika yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba sai an ɗora musu talauci yanzu kun ga talaucin nan karka ɗauka wai sai in kuɗi ne bai cika a akawun da sauransu ba yanzu wani lokaci ma kai talakan ma kafi mai kudin ma wadatan zuci ai innal gina ginan nafs wadata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wadatan zuci annabi bai taba roƙon a bashi dukiya ba amma yakan roƙi yakan ce Allah ya sa dukiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na iyalan gidansa ya zama kamewa da koshin zuci shi yasa duk mutumin da Allah ya bashi koshin zuci da wadatar zuci mutuncinsa baya zuba kuma ba za ka rika ganinsa yana ƙasƙanta a idon mutane ba za su rika ganinsa mai girma da kima ana kuma tsoronsa ana jin haibansa ba sai tarin dukiya ba al'umma kar mai ta roƙon dukiya amma Allah ya baka wadatan zuci kuma da dukiya mai amfani wanda zaka amfani addini to saboda haka a gaba kuma dukkan lokacin da alfasha ya watsu to sai kun ga kuma mutuwa yayi ta yawaita cikin al'umma yanzu ga luwaɗi ga zinace-zinace ga menene babu irin alfashan da ba a yi ga fashi da makami ga kidnapping ga menene kun ga yadda mace-mace yake a je a samu wani ƙauye ma a buɗe ma ƙauyen wuta wanda aka turo su su yi kisan ma ba su san me yasa suke yin kisan ba mutanen ƙauyen ma in an tambaye su me yasa ake kashe su ce mu ba mu sani mu je kawai mu wayi gari ana ta kashe mu kawai babu abin da ke kawo irin wannan sai in alfasha da ta watsu a bayan ƙasa yanzu fa darasi da muka yi ran talata a nan masallacin hukuncin da Allah ya saka wanda duk ya saci kimanin abin da zai kai a yanke masa hannu in ba a yanke ba ga bala'in da ke samun ƙasa yanzu yau idan wani alƙali zai yanke hannu za a yi ca a kansa don menene zai sa a yanke hannu don ƙungiyoyin ƙarya na duniya sai sun yi ca a kansa alƙali alƙalin ma sai dai ya bar aikinsa amma fa ɓarawo zai saci handset ko kuma ya saci wani abu da yake bai da kima sai a ɗauki taya a dankara masa kuma a kunna wuta a kansa da yanke hannu da shari'a ta bayar da danna masa taya wani ne ya fi zafi kun ga danna masa taya ya fi tsanani amma mahukunta yau in sun shigo anguwa ma ɓarayi suka dame ku da su ce ku kama yaro ku kashe sai ku mana waya mu zo mu ɗauki gawa addini ne ta ce a kashe in bai yi kisa ba duk zafin abin da ya sata dai an yanke masa hannu za a yi amma yau in za a tsaye da hukuncin Allah sai a yi ca kuma amma za a bar mutane kuma su ɗauki dokan da tafi na wannan hukuncin Allah ɗin zafi to irin wannan canza hukuncin Allah Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku zama mabarnata a bayan ƙasa bayan Allah ya daidaita ƙasansa yaya ne daidaita ƙasan Allah tsaye da hukuncin Allah shine daidaita ƙasa yin wani abin da kuma ba Allah ya saukar ba komi kyanta shine fasadi a bayan ƙasa Allah ya tsare mu sannan kuma duk lokacin da mutane suka yi ta tauye mutu sai an hana su fitan tsirrai-tsirrai a kuma kama su da ainihin shekaran fari to sannan na ƙarshe mutane ba za su hana zakka ba sai kuma an hana musu ruwan sama to ya uwa a daidai nan muke jan hankalin ‘yan uwa cikin murya mai ɗaukaka a ji tsoron Allah, Allah ya kawo mana hutu a cikin wannan shekara. Duk kasuwannin da ka je, za ka je yanzu ana samun shinkafa 900-950 mai kyau, wanda ka gana 800 za ka iya maci a gidanka a wasu ƙauyukan. Ni na shaida haka a garin Burga don na je, na shaida haka a garin Bununu, da ka samu shinkafa na 950. 800 kuma mai kyau to wannan hutu da Allah ya kama na ba raba a cikin irin wannan hutu muke ba kuma ba da barbarinmu ne ba ba da barbarin shugabanninmu ba ne Allah ya tausaya mana ne kila akwai wanda suka ɗabbaka wani abin da Allah ke so ya sa sai Allah ya kama na wannan hutun a sai in muna so mu samu zaman lafiya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahana alaihim barakatin minas sama' walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun idan mutanen alƙarya suka yi imani suka yi takawa duk abinda Allah ya ce su yi su yi to sai Allah ya bude albarkatu na samun ni'ima da kwanciyar hankali sama da ƙasa duk da fa gashi bana yanda aka tattara takin nan Allah ta'ala ya sauwake in akwai abin da ake nufi da ƙasar nan ne Allah ya shirye da masu irin wannan kaidi da aka jima yanzu wasu ka ɗauke su a mota su ce ni dai baɗi dai ba zan yi noman ba daman abin da kenan ake so ya faru yanzu wanda suka yi noma bana masara da a sayi shi ɗari uku ɗari uku da hamsin wani waje ma ɗari biyu da hamsin in ka shiga ƙauye tsururu can bai ji daɗin noman ba taki ya yi tsada da yawan mutane za su ƙi yin noman to abin da Allah zai fitar da mu daga wannan kaidi mu fitar da hakkin Allah sai Allah ya mana maganinsu idan muka fitar da haƙƙin Allah duk da barbarin da suke so ƙasa ta sananta insha Allah ba zai tsananta ba amma in mu muka yi rowan zakka muka ƙi mu baiwa talakawa hakokin da ke kanmu sai Allah ya jarabe mu wannan shine babban nasiha da wannan hutuba da za mu cikata da ita wancan sati na gaya muku na'ibi ya faɗi yadda ake yi ba sai na kawo ba akwai wani daga cikin 'yan midiyanmu da suka yi mun tambaya kan cewa to wancan sati an yi maganar zakan amfanin gona ga shi ma mun samu malin yana ta kan magana akan zakka ma duka da ya haɗe gaba ɗaya ƙila tambayan ma ta fito a cikin na amsansu cewa to zakkan kuɗi yaya ne za a fitar da ita zakkan kuɗi idan an duba irin kalandan nan da ke tare da mu wanda akan fitar da shi da muka manna na lokacin sallah za ku ga miliyan goma da dubu ɗari takwas da hudu da ɗari takwas da sittin da biyar da kwabo hudu shine zakka ta zama wajibi miliyan goma da dubu ɗari takwas da hudu da ɗari takwas da sittin da biyar in ka duba kalanda haka za ka gani ne sabi na bana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai duk da kuma yana caccanzawa ba zai zamanto ya daskare a haka ba gwargwadon yadda kasuwan duniya ke tafiya domin yanzu ka samu masu canjin kuɗi a yau yau ɗin nan zaka yi sun ce maka malayin an tashi daga kan wannan aikin don kowace safiya ai canjawa take yi to misali mu kayyade haka ɗin ne miliyan goma da wani abu bai kai miliyan sha ɗaya ba yadda ake fitarwa za ka raba shi gida arba'in rubu'ul ushiri za ka raba gida arba'in wannan miliyan goma da wani abin sai ka yi dubai by 40 ko da handset ɗin hannunka kawai tun daga kan wannan har kudin zai cika duniyan nan ma kawai ka raba shi gida arba'in sai ka cire kashi ɗaya ka bayar kashi talatin da tara naka ne kamar amfanin gona ayi malam ya yi mana bayani ɗaya cikin goma wanda ruwan sama ya shayar wanda kuma ka shayar da shi da wahala da sauransu ɗaya cikin goma ma in ka ɗauki ɗayan sai ka raba shi gida biyu nisfil ushri Allah ya bamu dacewa kuma Allah ya karɓa mana sadakokinmu ku ja hankalin duk waɗanda ba su yi sadaka ba su yi sadakoki sannan muna miƙa ta'aziyya na babban malaminmu ɗaya daga cikin malumanmu da Allah ya masa rasuwa malam Ibrahim wanda an sallace shi ma a masallacin gwallaga Allah ya gafarta masa ya masa rahama yakan zo karatu na firi hutuba a wannan masallaci namu kun sani malam ibrahim tela ya ba da gudumawa tun farkon da'awa ta sunna a wannan ƙasa suna ɗaya daga cikin waɗanda ma sun karantar da mu a masallacin gwallaga ko mu ma mun yi karatu a gabansa allah ta'ala ya gafarta masa aikin da ya yi allah ya karbi aikin sannan muna mika ta'aziyya wa tsohon gwamnan jihar bauchi malam dr ahmad adamu mu'azu da allah ya rasuwa wa mahaifiyarsa ita ma mahaifiyarsa Allah ya karbi kwananta Allah ya mata rahama Allah ya gafarta masa kuma yana ɗaya daga cikin wanda shi ya ba da filin wannan masallaci da kuke cikin masjidin tauba ya yi aiki wa sunna ahmad mu'azu Allah ya karbi ayyukansa shi ma ya saka masa da alkhairi kuma mahaifiyarsa Allah ya gafarta mata sannan akwai wani bawan Allah wanda ya biyo ta hannun ladaninmu ya samu wani babban aiki ne yake so a sahi cikin addu'a Allah ya dafa masa cikin wannan aiki kuma mu ma dukkan bukatocinmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana shi sannan daga ƙarshe muna addu'a kan dukkan wannan naɗe-naɗe da aka yi na masarautu Allah ta'ala ya sa ya daɗa zama mana alkhairi domin za ka ga kowa da irin hasashensa to kamar yadda dai mu inda muke leƙawa ya fi ba mu barazana wuri ɗaya ne kaɗai kuma muna gabatar da shi a cikin babi na addinin nasiha shine masarautar ta fafalewa don ya fi ko'ina ba mu barazana to tun da abin ta riga ta aiwatu babu yadda aka iya kuma amma dai mun ji wannan waje babu barazana babu komi muna roƙon ita gwamnati ta daɗa bi da nasiha a jagoranci mutanen da ke wannan yanki lafiya kar a samu tashe-tashe na faɗa yadda za a samu salwantar rayuka domin duk cikin masarautar da aka yi ko ina za ka ga ana barka-barka amma wannan waje ne to kun san kullun shi ahalus sunna baya fito na fito da shugaba illa iyaka yayi masa addu'a da kuma jan hankalinsa a cikin babi na addinin nasiha annabi yace an tambaye shi ga suwa yace nasiha ce ga Allah da manzansa da shugabanni na jagorori na addini da kuma shugabanni gaba daya to saboda haka lalle a zuba ido akan wannan dan shugabanci ne wanda ta amfani al'umma an ji daɗi masarauta ta zo kusa da kai to inda kuma ke da barazana sai a zuba ido su ma muna roƙon Allah ya nuna musu hanya ta farki mai kyau shugabannin da aka nada na sarakunan nan su jagoranci al'umma bisa adalci saboda haka mu duk kowa namu ne kowane irin shugabanci ta zo matukar aka tafi da ita bisa alkhairi muna tare da ita kuma muna muku fatan alkhairi sannan game da taimakonmu na bayan gida a taimako na bayan gida ana taimakawa kwarai da gaske an kakkasa kwarido-kwarido din kamar yadda wancan mako mun faɗa kuma ma a yanzu aka ginin saura kaɗan a ƙarasa amma kuɗi sai ya gaza mana muna roƙon 'yan uwa a blok ɗinmu da ya rage ya kai kusan 350 wanda zai ƙarasa wannan gini kuma blok ne da aka yi shi ƙanana inci hudu wanda allah ya yassare masa zai iya saya mana wannan blok sai a samu kowa daga cikin 'yan kwamiti ga ma akawun ɗin masallaci ko kuma ya zo ya ga kalan irin blok ɗin sai a ƙaro saboda mu samu mu kammala wannan bayan gida da wajen wankan gawa don ya amfani wannan reshe namu na dawaki da kuma ma dukkan al'umman gari gaba daya wanda suka shigo kamar yadda ake a gwallaga za ku ga nan ma ga mu ga specialist za a amfana duk inda aka yi mutuwa za a kawo nan a yi wannan wankan gawa amfana da shi allah ya ba ku ikon ya karfafa gwiwan taimakawa sannan daga ƙarshe akwai wa'azi da za a gabatar wanda unguwan abinan gida dubu tsakanin magarib da isha'i ko tun bayan sallar magariba za a yi har zuwa inda Allah ya so wanda kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da su yi yau dinnan insha Allah kuma sannan gobe asabar kuma za a yi wa'adin jiha a garin alkaleri ana sanar da yan uwa lalle ko da ba su samu halartar wannan wa'azi ba akan abin da media na jibwis sukan sadar da abin kai tsaye da za a ga wannan wa'azi da amfana Allah ta'ala ya taimake mu sannan waɗanda suke tura mana sakonnin hudubobinmu kai tsaye don yanzu aka kusan duk duniya ana ganin wannan huduba da muke yi akwai jibwis da suke turawa wanda shi samarukan jibwis yakan zo ya tura kai tsaye to ga matasa da suka ba da kansu suka sayi waɗanda na'urori da ake gani sun ba da page da za a rika kama su in ma baka ji wannan hutuba ba kai tsaye yanzu kawai kana so a tura maka zaka iya samun su ta wannan page na tiktok nasu akwai adda'awa adda'awa 001 page adda'awa 001 page akwai youtube nasu adda'awa 001 tv page suka ce a sanar da al'umma za a rika kama su ta wannan feji kuma za a gansu kai tsaye ko wanda bai samu wannan hutuba ba zai rika karba da afana Allah ta'ala ya sa mana a cikin mizani do abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da muka yi kurakure Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama yan uwa mu tashi zuwa ga sallah Allah ya gafarta mana